الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوامنا والله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masu shekh usman bin fodiyo a gari na da magaram domin ci gaba da darasi na littafi na kitab tawhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid na al-imam al-allama al-sheikh muhammad bin abdullahab rahmatullahi alaihi Allah shi kanshi wanda muna koko za mu tashi a babi na 46 bala ya ce babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyir ismi li ajli dhalika malam ya sanya mu wannan babi babi na arba'in da shidda ya sanya mishi suna babu ihtirami asma'illahi ta'ala babin da yake magana akan girmama sunayen Allah madaukakin sarki al-ihtiram shine at-ta'zim wa at-tabjil girmama sunayen Allah madaukakin sarki malamai suke cewa na shiga cikin sifofin Allah wa taghyir al-ismi li ajli zalika idan mutum an sanya mishi suna sai ya dace wannan sunan ya yi daidai suna ne na Allah to za a canza wannan sunan da ajiye zalika saboda girmama sunan Allah wadda an samu an sanya ma mutum suna alhakimu sai aka ga a ina cikin sunan Allah ya a canza shi wadda an samu mutum suna alkarimu sai a canza mishi an samu mutum suna makamantan haka saboda girmama sunan Allah ko kuma a cire al'in maimakon alkarimu sai a ce mashi karimi waba maimakon al'adizu ya ce mashi adizu ko makamanta haka idan abin da ya fi a nisanci wannan lafazin kamar yadda ya bayani da kinan wannan babin na magana akan wujubu ihtirami asma'illahi ta'ala wa sifati wajibcin girmama da darajta sunayen Allah madaukakin sarki wa sifati sifofi ma sun shiga cikin asma wajen girmamawa wa taghyir al-ismi li ajli zalika kuma hallo a canza suna saboda haka koda lokacin da aka sanya mutum suna ba ana nihin ba wannan sifa ta Allah ko sunan na Allah واضح saboda girmama janibin Allah malamai suke cewa sunayen Allah sun kasu gida biyu da akwai sunayen Allah da a kowane hali kowane gyara za a yi musu kowace irin manuha gare ka da halitta baka sanya ma wani suna wani sunan nan bal ma sanya hakan kafirci ne shirka misali Allahu wadda bai halitta baka sanya ma suna wani suna Allahu ko babu al'ankace ka sa mashi ilahu bai halitta komin wani irin manuwa ke da kai bai halitta ba yin hakan kafirci ne kamar ar-rahman wadda kamar rabbil alamin da makamanta da akwai sunayen Allah wanda malamai sun ba da dama in baka nufin sunan Allah da sifar Allah ba laihi bane ba kana iya sa kawa ar-rahimu kamar ar-ra'ufu kamar da yake suna al-karimu he a sanya a hudda al-din nan sannan kuma lokar a nufaci sunan Allah wanda wasu malamai sun ba da dama amma a duk da haka al-aula abin da yafi shine a nisanci wannan wanda shi yafi ta'adduba lillahi tabaraka wa ta'ala saboda girmama da ladabi da ga Allah maɗauki sarki wannan su ne malamai suka kasa sunayen Allah zuwa ga wannan kashin gida biyu kinan malam zai mana bayani shi malam ya ta akan cewa kai mutlakan ma ka nisanci haka ko ma wani iri ne ya kasance ka nisanta za mu ga asar inda malam zai kawo kina wannan shine tarjama ta wannan babu wanda sai malam ya kawo mana hadisi kwaya ɗaya tallintal hadisi na abin shurai a cikin wannan babin duka darasin wannan babin a cikin hadisi kwaya ɗaya tallintal suke wanda kuma ya kunshi hukunce-hukunce da dama ولكن سوى عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي كلا الطرفين فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره وانا كنا شنو حديث وانا بعد وانا بعد كمان وانا حديث دقى أبي شري الكنيش كنا سنة الكنيش أبو شري menene alkunya ɗaya daga cikin manyan ‘ya'yanka aka yi so ka zaɓa ka sanya alkunya mace ce ko namiji shi aka yi so manyan ‘ya'ya shi aka yi su haɓar namiji ne ko mace jami ko da baka da ‘ya'ya ya halitta kana gogoro baka san hanyar aure ba ma ka sanya kanka suna abu abdurrahman ga malamai da dama aisha radiyallahu ana ana ce mata umma abdurrahman ko haka ibn taymiya ana ce mashi abul abbas tare da cewa bai ba aure واضح كده يطلع كان كسونا أبو زكريا أبو عيسى أبو خالد أبو أحمد قاشنا ده كده إيسا يا بنكا سنا الكنيا معلومتنا تيوا أنا أنت دومون متنينا دقائقة واضح أنا أنت دومون متنبي دقائقة لمجرد العالمية واضح kuma ana iya mayin alkunya suna ya ko alkunya ya zamto suna ne kawai abubakar rada da makamantan haka kaga asalin shi ya koma alkunya wa alkunya ya koma suna lil'alami a kuma ana yin alkunya domin yabo ga kuka ji an cewa mutum abul ilmi abul fadli abul karami kaga wannan yabon shi ne ake kuma ana iya alkunya domin a zargi mutum a muna na mishi kawai abu jihar ai ba ya ka tambaya ba kasan baban jahilci kasan an wuce gurin ko Allah ke wadar to wannan shi alkunya shi ce ɗaya daga cikin ƴaƴan shi babban manzon Allah kuma ya sanya mishi wannan alkunya wannan yake nuna cewa kenan mustahabbi ana so kai wa kanka alkunya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi alkunya da kanshi wadar sunan shi wannan abin shurash abu shurash ina sunan shi Hanif bin Yazid al-Kindi Hanif hanif bin yazid al-kindi shi ne sunan shi nisba shi ce al-kindi ya zo tare da wafikin shi zuwa ga manzala ta sama domin musulunta kuma kamar ta haka sai wannan waƙi'a ta wannan hadisi ta abu annahu daga abin shurai annahu lalle shi abin shurai kana yukanna abal hakam ya kasance ana mishi alkunya abal hakam ana mashi alkunya da alkunya abul haka abul haka shi kuma alhakamu suna ne daga cikin suna Allah wanda yake da hukunci a duniya da lahira shi kaɗai ya cancanta ya hukunci babu wanda ya cancanta ya hukunce shi kuma shi ya cancanta da shi alhakam allazi lahu hukum idil hukmu illa lillah shi ko ana ce mashi abul haka kaga da akwai magana ko da ba a hararo ba ma'anar da akwai matsala kana yukanna alkunya mun riga mun bayyana shine كل اسم صدر بالأبي أو الأم أبو عبد الله duk sunan da aka wara shi da abu ko kuma da ummu ummul fadl ummul hasan wada ummul karam ha ta shi ne dai wannan shi ne alkuni wada kana yukanna ya kasance ana mishi alkunya da abal hakan dai to kaga da akwai munkar a ciki ɗaya daga cikin suna allah ya shi ne alkunya kaga mai dace ko وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم domin ya gwada mashi bai cancanta bayan haka inna Allah huwa al-hakam Allah madaukakin sarki shine al-hakam wanda yake da hukunci mai hukunci yanda ya dama wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah na hukunci babu wanda ya sai biyo baya kan hukunci in al-hukmu illa lillah hukunci na gurin Allah gabaki daya kenan kaga Allahu huwal hakam sunayen Allah ne ya aka yi kayar da ake ce maka abul hakam ai bai dace kai tsaye shi Abu Shura da ya gane mai manzo Allah yake ne wa ilayhi al-hukm kuma hukunci na koma zuwa ga Allah ne sa kai kayar da aka sanya a wannan ya gane ko to ne zai ga manzo Allah sama sababin da yasa aka sanya mishi ba ma ɗaya ba gare shi bai da ɗa mai suna alhakan an yi shi wannan alkunya domin yabo dama mun ce ana yin alkunya domin yabo saboda ka siffanta da wata siffa ta yabo ya a maka alkunya da wannan siffa kawai shi nan ya siffanta da siffa ta iya sasanci tsakanin mutane sai suka mutane sai suka sanya mishi alhakan sai ce faqala yake cewa abu shirai inda kauni lalle mutane na al'umma ta kiran kabila ta kindi jiya idan talafu fi shayni idan suka samu sabani a cikin wani abu a tauni suna zuwa gurina fa hakamtu bainahum sai in musu hukunci in musu alƙalanci in warware abin da ke tsakanin su in musu sulhu fa hakamtu bainahum in musu hukunci tsakanin su fa radiya kilal fariqain kowane bangare sai ya yarda da hukunci kaga abin da kyakkyawa yin haka dalilin haka saboda yarda suka yi shi sai suka sanya musu suna abal haka to ya maza da yake a san canza wannan abal haka ba sai ya tabbatar da abin da yake yi na sasanci da hukunci tsakanin su wannan kafin mu tayi zuwa ga bayani akan hadisin ina wannan yake nuna mana wani nau'i daga cikin nau'ika na alƙalanci a musulunci kaga a tsari na da yake da suna na doka ta dan adam wanda yake kirkirowa alƙalanci kawai ne ɗan gwamnati iko ya tsora ka alƙali ko a tsarin shari'a alƙalanci kala-kala ke da akwai nau'i guda hudu da akwai alƙadi al'am al'adi alkali irin wanda muka sani wanda za ka yi jitis shi wanda gwamnati ta dora shi da akwai kuma kadin hisba alkali wanda yake lura da anna ta ayyuka kamar ma iya cewa a yau irin polisai da makamanta da harkar shaye-shaye da sauransu da bannan da akwai shi a musulunci da akwai kuma kadin mazalim alkali na manyan ikunan kamar ma iya cewa yin yadda ya kasance a yau bangaren gendarmerie wanda suke lura da bangare na manyan mutane in sun yi ba daidai ba ita za ta bibiyi al'amuran su dai to kuma lo da akwai ƙari akan wayannan guda uku shine alqabi al-muhakkam alƙalin da su masu rikici suka yarda da shi suka zo gurin suka ce wane imani alƙalin to wannan ma shari'a musulunci ta yarda shi amma yana da iyaka ba komai bai kamata ya zartar wadda yana da iyaka galiban kuma abin da ya yi yawan yi shine sulhu shine alkur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa game da in an samu shika tsakanin zauje ba ba a su hakamin min ahli wa hakamin min ahli a samu alkali muhakkam wanda za a sanya ta yarda da shi kina kaga wannan yarda mutanen da suke da husuma suke da rashin jituwa su suka yarda da shi suka yarda da maganar shi sai suke zuwa gurin shi shine wanda alhamdulillah har yau da akwai shi irin wannan alƙaran shi liman ka yarda da shi ya ka kawo ƙara gurin shi shukran jazakumullahu khairan wadah shugaba na unguwa ka yarda da shi ka kawo ƙara wani dattijo a unguwa ka yarda da shi wani malami mai ilimi ka yarda da shi ya ku kawo ƙara ya yi sunu tsakaninku shi yasa malamai suke cewa inda mutane za su kiyaye wannan ba sai ana zuwa ba gurin iko ana ta shan wahala domin ta taɓa lalace da sauransu a iya unguwa ana iya su a daidaita tsakani inda mutane sun yarda da wannan abu har yanzu ana yi ana yawaita ta irin shi to matsalar in an taso babu tarbiyya ba a ganin girmama na gaba to zai wahala wal Allah ma aka zo gurin sulhun da alƙalancin liman yana hudu suna hudu shi ma liman al'ada shi kaga da abin matsala Allah ke yi to wannan kina cewa yani dole ne da tarbiyya zaman lafiya da kwanciyar hankali to kiran shi wannan shurash din abu shurash din ya kasance alqabi ne muhakkam wada wani zai iya cewa ai a wannan lokacin gwamnati kamar ta ba da dama game da me yake suna sarki na gargajiya da kuma alƙalai na gargajiya su yi hukunci ai ita ta ba da dama ta sanya su alƙalai kuma ta iyakance musu kenan an riga an sanya su alƙalai a kan wasu al'amurka ina kaga wannan sun wuta daga alƙadi al-muhakka zai Allah ce mu na kenan wannan shi ne ce inna kawmi lalle mutane na idan talafu fi shayna idan suka samu sabani a cikin wani lamarruka kenan wannan kin zaka cewa in an samu sabani ba hauka ba ake da harigida a zuwa ake gurin wanda zai rarraba tsakanin ma dama ni na kiyarra da kai sai ta kiyarra da ni to mu tafi gurin wanda zai yi sulhu tsakanin mu ko kuma yayi mana alƙanan wala wa sulhu khair shi kuma sulhu alkhairi shi yayi da ayi alƙalanci a rarrabe haƙƙi an za a iya sulhu shi yayi a tauni sun kasance suna zuwa gurina ba hakamtu bai na mai musu hukunci wala tsakanin su farazi ya kilar farifai kowane bangare sai ya yarda da abin da wani tunan wani ke cewa lalle da tijawa da manya da limammai da malamai a dinga girmama su saboda irin haka ta taso a samu wanda za su iya rarrabe to yanzu babban matsalar da ke faruwa wai ba tsakanin makwabci da makwabci ba da aboki da aboki da mutane abokan kasuwanni ba ba sa iya zuwa gurin wani malami ko na tv ko liman a'a yanzu ma'auratayya a gidan aure duka famun su babu wanda yake iya raba tsakanin da yanzu ta yi gidan sarki ko jitis ko kwamsoriya ko jandarmeri ikon ba ya dinka kunya shiga tsakanin ma'auratayya ina wani musibar Allah ke sai ma kaga abin da yake yi kyakkyawa ne yana da asali a musulunci ya manzala ya ce ma ahsana hada abun mamaki kan wannan abu hai wannan abin ya yi kyau shi ne siga ce ta ta'ajju wazan ma ahsana haza kai wannan abin yana da kyau kidan nan ba su fassara shi ba za ka yi menene abin kyan wannan a'a inna ma siga ce ta ta'ajjub ma ahsana haza kai wannan abun ma dalla da shi yana da kyau wazan kidan me yayi ikrari da wannan kalmar ne manzo Allah ya tabbatar aikin da yake na alƙalanci ba sunan ba ko game da sunan za mu gama zala canza shi ma zai fara ma ahsana hadha ma dalla da irin wannan wada kai wannan abin yayi kyau kina shi ga ce ta at-ta'addub uslubut ta'addub wada irin wannan suna da dama za ga da dama wasu dan dagajiya da dagewa yake ya fassara shi ce ma ahsana hadha me yayi wannan kyau ko makamantar masa albini ba ma laka mai wani sai maza ya ce to wannan alkunyar ta haka bata dace ba za a canza ba ma laka mai wani ya'ya nawa gare ka ba ma laka mai wani kai ka ce ya ce ba kam laka mai aulaji ya'ya nawa gare ka ba ma laka mai waladi ya'ya nawa gare ka maza ba kultu sai shirai abu shirai yake cewa ina da ya'ya guda uku شريح ومسلم وعبد الله إن على شريح الرسول لك الكلام wa muslim da kuma muslim wa abdullah wannan sunayen ina da 'ya'ya masu wannan sunayen to saboda adalci kada wannan ya ce in ka ɗauki sunan wannan wannan ya ce me yasa ni baka sa banawa ko makamantan haka to abin da aka yi so babban cikinsu shi za a ɗauka ayya da kunya da shi mace ce da ita za a yi namiji ne da shi za a yi dole wasu malamai suna ganin a'a abin da ya fi a yi alkunya da sunan namiji kuma me yasa saboda alkunya maza na son ta kasance abul qasim wadda almuhim dai abin da ya fi dai babban ɗa namiji ne ko mace shi ya fi wadda sai maza na sama ya ce kaga wannan me yake nuna da maza a tambaye shi fama da kamar aulad na ƴaƴa nawa gare ka inda da akwai mace da ya hudu mishi ya zama na suke cewa inda kuma mace ita ce babba da ita za a ɗauka maza sai maza Allah sun sama ya ce mishi qala sai maza Allah sun ya ce faman akbaruhu wane ne ya yi girma daga cikin su sai ya ce kuntu shuraih sai ya ce mishi shuraih shine babba daga cikin su qala sai maza Allah sun ya ce fa anta abu shuraih daga yau kai abu shuraih ne na canza maka alkunyar wannan kaka abul hakan zuwa ga abu shurash saboda abul hakan bai dace ba an ta abu shurash kai abu shurash ne daga rada ina wannan sunan yana daga cikin sunayen da mazalar sama ya yi ikirar shurai rada a cikin tarihi na alƙalanci wani ko Allah kai ka ce kamar shurai ɗin ne ɗan shi a cikin tarihi na alƙalanci wadar da akwai wani alƙali da aka yi wanda a zamanin manyan sahabbai aka tsora shi alƙali alƙadun shuraiya yaya alƙalanci a zamanin sahabbai yawa ali bin abi talib alƙalanci ali bin abi talib ya zauna a gaban shi ya zamto shine alƙali tun zamanin umar yake alƙalanci usman ya zo yake alƙalanci Ali bin Abi Talib ya zo yake alƙalanci bayan Ali bin Abi Talib ma ya yi alƙalanci shi ne malamai suke cewa mai yake suna ƙadi sahara biyar tabi'i tabi'i ne bai gaba maza Allah amma kuma ya yi alƙalanci a zamanin sahabbai shi ne shuraihin alƙadi alkindi ta yi ma ɗan shi inda shi ma duka kabila ɗaya ne ba ba la'alla shi to kaga haka ake kuma yana ya kawo gudunmuwa bangaren alƙalanci wannan daga cikin tarihin alƙalanci to ya maza sai mai canza mashi alkunyar nan abulha kenan wannan yake nuna cewa idan mutum yana da suna wanda bai dace ba ana canza mashi kuma an canza ba sai an yanka rago ba babu bukata wannan ragon nan hari ya riga ya rike yanka rago zaman kan shi yake yanka rago ko ba yau baka rike bai da alaka da rada suna kana aiwata yau za ka sanya musu suna wadda kana iya hudi kana iya kin hudi amma in baka riga ka hudi baka bayyana mutane sunan shi rana ta bakwai ba so ka wuce ta baka bayyana ba sunan shi wadda baka sanya musu suna wadda idan kaga yanka rago hukunci ne mai zaman kanshi sanya suna hukunci ne mai zaman kanshi yasa in aka sanya ma mutum suna jacob a kasar gwarawa aka sanya ma suna jacob jacob ko makamantan haka aka canza mishi bayan an yanka rago ba ya musulunta aka canza mishi bayan an yanka rago ba musulmi ne aka sanya mishi suna da bai dace ba aka canza bayan an yanka rago ba wata ya yi ga ya wata kan shi dai ya wani shi kenan duk sunan da ke da kwai wanda ya shahi sunan allah za a canza هذا وكمان هذا ما لك ترى رواه أبو داود وأن حديث أبو داود رويتوش وغيره وليش إمام أبو داود رويتوش أصلا إيش هكا إمام النسائي يا رويت وأن حديث شيخ ناصر بن الباني يا إنجت وأن حديث صحيح الجامع هي مسائل أولا باب ما لك ترى فيه مسائل أكاكشو وأن باب da akwai matsaloli kamar ya haka al'ula مسألة تفاري احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه واجب جرم مسودا ين الله تصفوف الله walau lam yaqsid ma'anahu ko da mutum bai nufaci ba ma'anar sunan Allah lokacin da ya tsaya mutum dole ne ya girmama sunan Allah ya daraja sunan Allah ya nisanci sawa wani sunan Allah waza wannan matsalar ta wato hiji ko da ya ce sunan shi abul hakam magana kuma ya canza mishi zuwa ga abu shirai jai matsalar ta wato hiji ita ce ma aka siganto babin dalilin sannan kuma zo daga cikin matsala matsala ta biyu a tsariya ma da ce tafiyar ismi ya ajin zalika wajibi ne a canza suna saboda haka saboda girmama sunan Allah da ajin zalika ai da ajin ishtirami asma'in layu wajibi ne a canza suna saboda haka aka sanya ma mutum suna wanda da sunan Allah ne wada dole za a canza shi saboda girmama sunan Allah aka janya wa mutum suna wanda a sunan sifa ce daga cikin sifofin Allah ne za a canza a nisanta shi ya fi saboda girmama sifa Allah mazarki sarki wada amma dai menene ya zama wajibi shi ne sunan Allah sifa ma ta shiga ciki ta'addubar ma'allah wada zai sai amma duk da mu bambanta idan abin da ya shaye kamar sifa ko makamanta haka in babu alif wallan ba laifi bane ba kaga yanzu nasir wala sifa ce daga cikin sunan Allah ko ba suna bane ko to idan aka sanya ma mutum suna annasir ya dace ya dace amma nasir babu alif wallan bayyanuna da yake suna al-istighaqin nasr bayyano da dukkanin nasara an tattaro ta ko to ba laifi bane haka kiran da akwai hanyoyin da ana iya kallale bannan amma a da haka malam ya ta zuwa ga maganar malamai da suka ta a nisanta a canza shi ya yi alkhairi shi ya yi girmama Allah wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomi na addinin Allah daga cikin manyan alamomi na addinin Allah suna haka ne tsoron Allah yana daga cikin alamun tsoron Allah hada الثالثة مسألة أخو اختيار أكبر الأبناء للكنية من قال للي إنزاء سنة الكنية أنا زابن سونا نا ببن آآ ببن بسكين آآ اختيار zaɓar akbar abda babba daga cikin ɗaɗa ne kunya domin a sanya alkunya idan in za a sanya ma in mutum zai yi alkunya yana da ɗaɗa abin da ya fi ya zaɓi suna na ɗaya daga cikin manyan ƴaƴan shi shi ya sha adala mace ce ka sanya abu aisha abu firdau abu hafsa abu umaira abu khadija wadda namiji ne abu abdurrahman abu abdullah abu faisal abu khalid ahmad kashina wadda amma ya zo ya zo da yake da suna ya zo manzala suna ya ce ku yi alkunya da dukkanin alkunyoyin ɗayan sunayen ɗayanku amma ku nisanci alkunya tawa kenan abu alkasin in kana da ɗa alkasin wadda ka nisanci yin alkunya da amurkali saboda na daga cikin kususiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam girman manzala sallallahu alaihi wasallam ka a ce ma abul qasim a rasa wane ne bai dace shi idan wannan ta ce tsarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi alkunya kana da tsa'al qasim to sai ka addala zuwa ga wani kaza in ka sanya in ka sanya mishi Muhammadin ne qasim ba laifi bane da ya kasa abu Muhammad واضح الله يتيم زين كذا اختيار اكبر الابناء للكنية da akwai wasu fawaid da ke ƙarƙashin wannan hadisin da gaske ya kamata mai yin wazi mai sanarwa in ya hana abu ya haɗe abin da ya yi daidai ne kaga manzala sama da ya hana shi abul hakam sai ya canza mishi abin da yake ya halitta abu shirai ko ha kuma allo lallai na daga cikin sunayen allah a cikin wani hadisin alhakam hada daga cikin suna Allah alhakam ma'ana shi shine hukunci dukkanin shi a gurin Allah yake bai halitta ba ka yi amfani da wani hukunci sai hukuncin Allah kuma al-hukum din da a- a- wannan sifar su- sunan yake tabbatarwa sifa ta Allah madaukakin sarki al-hakum shine al-hakam yana tabbatar mishi al-hukum hukunci Allah kala biyu da akwai al-hukum shar'i shine na shari'a ta kula al-Qur'ani da hukunce hukunce a cikin musulunci da akwai al-hukum al-kauni hukunci na duniya ta yadda yanayin duniya yau ya kawo zani yau ya kawo rana ya kawo talauci ya kawo wannan kowa dole ya yarda babu wanda ya sai ce bai yarda ba yau a yi zani bai yarda ba yau a yi ruwa in Allah ya so ha amma na shari'a haikar mutum ya yi jayayya shi a nan jaraba ba ba a kuma hallo me yake da suna a ƙarshen wannan hadisin za mu gane cewa idan suna mummuna ne ko da ba sunan Allah bane ba in mummuna ne za a canza shi in an canza shi ba dole ba sai an sake yanka rago da sauransu kamar yadda bayan ya riga gabata sai babi na gaba babi na 47 malai ke cewa باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو أو الرسول ملكة توا باب كنا أربعين دا بقر ملكة توا باب من هزل بشيء باب ديك بياني نحو كنت متمن دي إذكي هزل أي سخرة wastahza'a mutumin da yayi izgili yayi wasa a izgilance wanda bi shay'in da wani abu wanda fihi zikrullah a cikin shi da akwai ambatan Allah ayoyin Allah ko alqur'ani ko kuma alqur'ani gabaki da ko kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutumin da yayi izgili game da abin da akwai ambatan Allah sallah ce ko makamantar haka ko yayi izgili da wani aska ko da wasu ma bangare na ayoyin alkur'ani ko ya yi izgiri da alkur'ani karin kashi ko kuma ya yi izgiri da manzan Allah saboda kai ka iya cewa wannan babin na magana akan dan mushadariya da dan zurafai wanda ke izgiri da ambatan Allah wanda kaga mutum yana sallah yana izgiri da sallah ko yana izgiri da karatun alkur'ani yana karanto hausa shi da wani kulmace kulmace shi na magana yana izgiri da karatun alkur'ani to wannan kafirci ne kawai za mu gani kafirci ne mai tsanani ma haka malamai suka tabbatar za mu gani ko kuma mutum ya iskiri da manzo Allah ta sama kaga mutum yan film an gudo shi a film yana film yana gaiwa manzo Allah sama bakakin magana dan film dan neman duniya ka dinga iskiri da manzo Allah sama ka ce dan wasa wallahi kafirci da Allah ke ko kuma ka dinga gaya alqur'ani magana ko ka dinga gaya Allah kuma na shiga cikin haka izgini da hukuncin Allah alkauni Allah ya kawo zahi ka dinga izgini da zauwar zahi Allah ya yi ka talaka ka dinga izgini da aikin nan na Allah da ya sanya ka zanto talaka da makamanta haka da wannan shine babin da yake magana alhazlu hasala ya hasilu haslan alhazlu shine as-sukhr wa al-istihza wal la'ib wannan shine alhazlu alhazlu ziddul jiddi kai abu ba da gaske ba da wasa wannan shine alhazlu alhazlu ziddul jiddi kai abu ba da wasa ba sakuriyatan wastihza kina wannan shi iddi wasa ke kai abu ba da gaske ba wannan yana shiga ciki malamai suke cewa kafirci na izgiri da ayoyin Allah da sunan Allah ko da sunan da manzana su kuma ko da wani abu na ajibi kafircin nan ya yi kowane kafirci tsanani saboda baicin in ka ga mutum na izgiri da abu bai yarda da shi ba bai ya girmama shi ne bai yarda da shi ba a zuciya bai ya girmama shi kinan ka ga munafiki ne ya bayyana musulunci amma ya koyi kafirci shi yasa dan yare na shi dan yana wulakanta shi bai dauke shi ba da daraja a zuciyar shi sai yake izgili da shi subhanallah a yi samun mutum ya yi don kuskure ya yi gauga ya tuba to amma mutumin da ya yi ba don haka ba da niyya yake izgili to kaga shi yasa ba yake ta kafirci kala biyu na alkufuru kufurani da akwai kufuru i'radin da akwai kufuru mu'araba kufuru i'rad kafirci na mutum ya bar musulunci bai yi ba musulunci ya je yana can yin ababen shi da shirka bai hutu na hutu da mutunci da akwai kuma kufuru mu'arada kafirci da muharaba ka kafirce wa Allah sannan kuma hazo ka zo kana fito na fito da addinin Allah to mai izbil yana cikin kafirci shi yana daga cikin kafirci na muharaba yana bishirtowa Allah ba ke tsaya fito na fito da addinin Allah Allah ke shi yasa izgili kuskure da shiga cikin izgili kai izgili da tsahara da arwalla da sallah da azumi da aikin haji da sallah ko nafila ka yi izgiri da sifofin manzana sama da wasu sifofin musulmi wanda addinin musulunci ya tanadar kamar yadda mutane suke izgiri da gemu ko makamantan haka ko yanayin sa kayan manzana sama liso sa ko makamantan haka duka na shiga Allah ke ko ka yi izgiri da hadisan manzana sama ko ka yi izgiri da yadda ake karatu alkur'ani ko ka yi izgiri da manzana sama kamar yadda manzana sama abin da wasa da makamanta haka dukkan na shiga cikin Allah ke shi yasa in kiri hatsari gare shi Allah ke shi yasa malamai suke cewa mutumin da yayi izgili da Allah da manzo Allah sama hukunci shi daya da mutumin da yayi zagi domin izgili nau'i ne na zagi izgili nau'i ne na zagi Allah ke Allah ke kenan wannan shine ba tarjuma ta wannan babin sannan kuma lo game da mutumin da ya zagi man Allah ko manzo Allah sama za a amshi tuban shi ko ba a amshi tuban shi malamai sun yi sabani ya a amshi tuban ka ko ba a amshi tuban ka inda gaske ka yi shi wannan izinin saboda rainawa da wulakanci babu a amsar tuban in kuma ka bayyana da dama ko makamantan haka ana iya amsar tuban ka yadda akwai maganuwa ba bai tsawo a kawa ba sai ba da ya ce ya kawo aya ta fari a cikin wannan babin wanda za mu karanta ta insha Allah malaki cewa wa qaulullahi ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله ما لا يكتوى da faɗar Allah maɗaukakin sarki wala in sa'altahu inda za ka tambaye su wasu ne wasu ne bangare daga cikin su wasu munafikai ne wasu kuma ba munafikai bane ba mu'mine ne musulmai ne masu raunin imani wala suke izgili da manzala ta sama da manyan sahabbai suke cewa ba su gaba masu tsoro da masu yawan cin abinci masu rutsa rutsan ciki da masu koro da masu saurin gajiya kamar manzan Allah ta sama da manyan suke wada ba to a cikin su da akwai munafukai da akwai masu raunin imani ko sannan kuma da akwai wasu wani da zauna tare da su su ba su waɗi ba amma suna jin su suna saurara to game da waɗanda suka waɗi Allah ma'aukin sarki ce ba a amsa uzurin su riga sun kafarta wa'inda kuma su suka saurara da suka yi nadama suka tuba Allah ce a amshi afuwarsu amma da ba sun tuba ba su ma da sun bi su subhanahu Allah ma'aukin sarki ke cewa wala in sa'alta kina aka ba mu sallar labari abin da suka wadi kuma da da aka tambaye su ga kuma suka ba da nafsin amsar da aka wani wani yin tsa'alta wani inda za ka tambaye su da ya kudan da za ka yi suna cewa inda ma kunna na hudu wani al'ab mun kasance muna yin kutsawa muna wasa na hudu alhaudu fil kalam shine ka yi magana da bata da liran rana tsarin magana babu liran subhanallah wani al'ab kuma muna yin wasa don mu hutar shi da kanmu don mu yanke hanya muna tattauna muna wasa sai muka zo muke wasa da al'amuran addini subhanallah idan ka ga magana in babu linzami alkhawdu fil kalam shine magana da bata da linzami alkalam allazi la yajma bala magana da bata da linzami komai ka wuce ka rubuta haka je ka wasu kafinki wanda zai tabbumar da kai a cikin wutar jahannam Allah ke inna ma kunna nakhudu mun kasance muna kutsawa a magana wannan da abu muna wasa kaga yan filin ba haka ga sai a can don mutum ya wuto kirista yana waɗin bakaken maganganu ga addinin musulunci yana cewa shi ya yi da kafiri ne arne ne boka ne sai ka jira ta ai wasa ne ba gaske ba ne ba so ko wasa ne kafirci kafirci kafirci na daga cikin abin da ba a amsa uzuri in ka yi shi da gaske gaske ne in ka yi shi da wasa wasa gaske ne Allah ke qul ka ce musu abillahi shin da Allah madaukakin sarki wa ayati da ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tattabi'un ku kai tattabi za ku yi izgiri ne da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah da addinin Allah ba ku ko ba ku rasa ba ba ku samu ba abin da za ku yi wasa da shi sai da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah san sama ba ku da abin izgiri sai wa'annan duk wani abin da za ku yi na wasa da sauransu ba ku da he abin da ya shahi al'amari na addini Allah da ayoyin shi da manzon shi da addinin Allah haka ne kiran kaga wannan kaɗai wa addini هذا لا تعتذر لها قد كون همزة الأزل قد كفرتم بعد إيمانكم كون كون كفرتا bayan kuna da imani da kuna da imani da yin haka kun ga kun ka fita shawa kun ci karara kaga wani yake nuna ta cewa duk mutumin da yace shi kafiri ne kafiri ne ko da wasa yake wallahi ya yarda ko a wasa a kwamijiya ne a menene ka zo ka ce alaluya to alaluya ne ya tabbata ne don Allah ke ko makamanta haka mutum ya kiyar wallah kaga mutum dan wasa zai ringa faɗin wasu maganganu har ma ka ji mutum ya can wani wani na rasa kirista ya ce shi kaza ne musulmi ya ce shi kaza ne duka dai ba lalibai ba ake duka ba bauta Allah ba ake kaga mutum yana faɗin kina yana shakka akan addinin musulunci shi wai dan saboda komediya saboda wasa to wallahi kafirci ne wannan ko da wasa kawai ko da bai hada ba zuciyar ka kawai a baki kawai idan wasa a ganin Allah mai yace musu la ta ta zurka da kuka wani hanzari kada ka fara tun ba da imani kun kun riga kun kafirta bayan kun yi imani a da inna aku an ba ya tabu kun an mun wa wasu abuwa saboda sun yi tuba tuban su ya bayyana ba su yi faɗi ba inda ma sun kasance tare da ku yin su zama tare da ku wannan kira ta in ka zama mutum da izgiri da addini yayin da yi babba kan yi sance shi in ka tsaya to zai yi shi na samu ka Allah ke nu'azibu ta'ifatan minkum wani bangare daga cikin su zamu azabtar da su saboda sun riga kan kafirta da annan mukalin jin da kuma sun kasance masu banna to kenan kaga da wannan dalilin yake zama cewa lallai izgiri da addinin Allah da ayoyin Allah na kafirtar da mutum Allah ke kaga nan ba amsa uzurin mamu shi sama da nake ce izgiri na shiga cikin izgiri da Allah izgiri da da manzalar sama izgiri da ayoyin Allah na shiga kamar in kai izgiri da alqur'ani kamar ka zage alqur'ani in kai izgiri da Allah kamar ka zage Allah in kai izgiri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ka zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zama ne suka ce mutumin da ya izgiri da Allah ko manzon Allah ba a amsa tuban shi kawai kashe shi ne ba ko da ya tuba ya haɗu kalmar tauridi ya haɗa hukuncin shi a kashe shi in ya so wannan tuban na shi ya amfani shi a kashe kuma saboda kan wani ma ya ƙara inda ana zartar da haka wanda da mutane za su duka da ka zara mutane ba su da babu abin da za ka yi ka samu layif da dama ka samu followers ka samu mutanen da za su rije yaba sama da ka yi izini da hajji Allah ce nan kaga wannan yake wasu malamai suka ce za in mutum ya tuba za a mishi tuba shi amma hada da akwai littafin da shekha shekha islamin tabiya ya asari mai masu ala shatin rasul wada boka wanda take ko kuma takobi wanda yake buɗaɗɗe a waje wanda za a ɗora a kan wanda ya zagi mantansa to almim din wanda ya kira cewa lallen izgili da allah ko da ayoyin allah alkur'ani ko makamantan haka ko da addinin allah to wallahi ko da manzala sama na shiga cikin kafirci yana ka mutum yana kafirta ya so a darasi na gaba insha Allah sai mu ƙara fita akan wannan aya sannan kuma mu sai mu ga asalin da yake bayyana mana ma'anar wannan aya hada asalin da yake bayyana mana ma'anar wannan na tunda kusan bai sai da wannan na na mutanen da suke cewa wannan zahirin ina da ne na mutum ya ce kai ana zahi ba laifi bane ba mu riga mu bayyana ko mutum ya ce ana zahi wannan ana tsananin zahi Allah ka mana sauki ko maka wata ba laifi bane ba labari ne yake wannan amma ina dalili a gurin bahaushe magana ce mummuna ga abin idan na shiga cikin zagin zamu ka ce wannan zahin ina dalili musiba a'a na daga cikin zagin zamani kenan laifi ne kuskure na in mutum yana yi ya tuba in mutum ya riga ya wuce a bakin shi ya yi tuba ya yi istighfar wadda da akwai abin da ke gudana saboda yanayin mujtama'in da ka taso ana yawan haɗi sai ga watarin ya gudana a bakinka to ka tuba ka yi istighfari insha Allah inna al-hasanati yuzhibuna sayyi'at idan kuskure ne cewa wannan zahir ina dalili ko kuma musibabban zahir ko wannan zahir ya dame mu ko makamantan haka muna nashi duka na shiga cikin zagin zamani kuma zagin zamani zagin Allah ne saboda Allah ma'aukin sarki shi yake zuwa da wannan zamani in ka zagi zamani shi bawa ne umar da shi Allah ne idan ka baka zagi Allah ne wanda ya umarce shi ya sanya shi ya halitta shi ma Allah ke na na na mutumin da ya canza ya canzawa kan shi suna ma'aikin shi ya sanya mashi suna kuma sunan daidai ne a musulunci babu matsala a cikin shi ya canza a kan shi suna ne yankuncin haka bai dace ba na taba na shiga cikin haƙƙin ma'aikin ma'aikinka ya sanya maka suna mai kyau sunan annabawa ko sunan sahabbai ko sunan nagartattun bayu suna mai kyau kawai ka zo ka canza ka shiga haƙƙin ma'aifinka ka muna ladabi ga ma'aifinka kinan bayanarta ba ka canza sunan da yake kyakkyawa da wanda aka sanya ma misali ma'aifinka ya sanya maka suna umar ka ce kawai kai baka san umar muna ladabi ne ga ma'aifa yana cikin hukukul walidai in ba daidai bane ba da akwai sabon Allah wanda ne aka baraka da mu yayi sannan kuma zo kalma ta shurai shurai shi kake tambaya ba shurai ba shurai ba shi bane ba kidan shurai kalma ta shurai an ciro ta ne daga shara'i ababe wanda suke mai mara kabri za ka ji ana ta shara'i'ul lahm wanda yankan nama wanda yake mara kabri wanda kidan kai ka iya cewa mutumin da aka waje mishi haka mutum ne mai saukin mu'amala bai da kaburan mummunan mu'amala wada shi ne ma'anar shi wada yana da rafa ne da shara'a ne wada shari'a shi ne ake cewa layi shari'a wada layi ake cewa shari'a kaga bai da kabri ko to sai aka yi tasdirin shari'a shurai shari'a shurai wada insha Allah idan babu karin wasu tambayoyi insha Allah idan rabu za mu tsaya insha Allah a darasi na gaba zai zama tabaraka wa ta'ala za mu tashi za mu kara bita a farkon wannan babin sannan kuma zo mu yi bitar wannan ayar sai mai rabti da kuma asalin ko kuma hadisin da malam zai kawo mana wanda zai kara hujjo mana ma'anar ayar idan hadisin da za mu gani iska ce ta sakkowar wannan ayar wannan yayin da su munafukai suka yi a lokacin da ba za su sama a lokacin da suka wada haka da kuma lokacin da aka yi maza Allah sama ta nan wannan shi ne mamu gari insha Allah abinda muka faɗi gari Allah ya cikin mizan na hasara kuma abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk